بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar asabar yau muna 22 ga watan Muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da to 20 ne ko 20 ga watan 8 shekara ta 2022 wannan kuma shine darasin mu na ana na shida hanya an samu sabanin malam na shida dai alhamza darasinmu na shida a zama na hudu kenan wurin dauran wannan littafi mai albarka sifatu ibadir rahman wanda ke gudana a wannan makaranta ta alfaruk islamic academy da ke unguwar dosa kaduna fatanmu allah madaukakin sarki ya samu daga cikin waɗannan bayi da allah ke ambatansu allah kuma ya kyautata ƙarshenmu ya ji kan waɗanda suka riga mu akan imani ya kuma sa aljanna ta zamto makoma da mu da su baki ɗaya. Za mu tashi shafi na ashirin da shida, haka ne? Alhamdu su baka littafi. Alan Nura, ba ma alhamdu littafi. Malam ya ce, "A sifatu sabi'a, sifa ta bakwai daga cikin siffofin salihan bayi, shi ne ta'azimuhum li kalamin lahi ta'ala, wa ilmuhum bima fihi daga cikin siffofin bayin Allah na gari da ake gane cewa wannan alama ce ta cikin mutanen da Allah yake son su kuma suke kusa da rahamarsa shine za a tada shi da siffar ta'zimu kalamillah girgir yana girmama maganar Allah Allah ta'ala ba zai magana mutum ya fara tunanin to yayi ko kar yayi ba sannan Allah ta'ala ba zai magana mutum ya zo ya ce to a yanzu muna wani new millennium ana wani sabon zaman saboda ya sha boko ya koshi ya rinka gwama ayin ƙur'ani na wahayi da abin da yake na san ransa ko na wani iliminsa mai gajeren zango su muminai innama qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu sami'na wa ta'ala siffan mu'mini shine yana girmama maganar Allah da Allah ta'ala ya faɗa to ya ji kuma ya ɗauka to wannan da alama ce da ke nuna cewa lallai mutum yana daga cikin waɗanda Allah yake son su kishiyar haka kuma shine duk wanda ya ga baya girmama maganar Allah to alama ne yayi nesa da Allah madaukakin sarki yayi nesa da rahamarsa Allah ka tsare mu bayan sanin haka din da girmama ta kuma wa amaluhu wa amaluhum bima fihi da yin aiki da abinda abinda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ko ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Malam ya ce, Ƙala azza wa jalla, Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Wallazi na idazukiru bi ayati rabbihim, kuma muminai salihan bayi waɗanda za su samu rahama na su ne waɗanda idazukiru bi ayati rabbihim idan aka tunatar da su dangane da ayoyin Ubangijinsu, lam ya alaiha summan wa umyana. ba za ka tadda su lam yakhiru alaiha summan wa umyana ba su fadi akanta suna masu kurumcewa da makancewa ma'ana abin da ake nufi da walladina idza zukiru bi ayati rabbihim alan shine ai idan aka umurce su da su saurari wani abu da Allah ya ce su saurara domin aiki da shi sannan kuma su shiryu da yin aiki da abin da Allah ya faɗa domin dukkan abin da ya zo a shari'a mun faɗa shine in an ce shari'a gurbin doka kenan ko a sa mutum ko a hana shi idan Allah ta'ala yi magana zaka tadda ɗayan biyu ne ko ana umurtar mu wani abu ko ana hana mu kuma duk mumini ya sani cewa duk abin da Allah ya umarce shi da aikata alkhairi ne a gare shi ko ya gane ko bai gane ba kamar yadda duk abin da Allah da manzansa suka yi hani a kai sharri ne ga mutum ko ya sani ko bai sani ba kuma sai ya ga sharrin ko a kusa ko a nesa Allah kai mana tsari Allah ta'ala da yace lam yakhidu alaiha summan umyana shine abin nufi anan da cewa ai ba za su fadi akan ta suna masu kurumcewa da makancewa ba abin nufin shine ba za su rinka juya baya ga abin da Allah ya kiraye su akai ba ba za su rinka kauda kai su ji su ki ji ba su gani kuma su ki gani ballantana har zukatansu su zamto sun kekeshe sun ki karɓar abin da Allah madaukakin sarki ya zo da shi mumini ba shi da wannan siffa shi mumini idan Allah ya faɗi magana yana karɓa ne ya gaskata kuma ya aiki da shi wannan idan ka cire annabawa ma za ka samu a cikin salihan bayi haka abin yake musamman idan za ka ɗauki rayuwa irin ta sai na abubakar radiyallahu an zai tabbatar maka da gaskiyan ma'anan wannan aya domin kun sani dalilin da ya haifar masa da sunan as-siddiq dalili ne na lokacin da aka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam daga masallacin madina zuwa masallacin maka zuwa baitul maqdis zuwa sama aka ba shi sallah Allah ta'ala ya bada labari cikin suratul isra subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wannan tafiyan dare da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam da hawa da shi sama da bashi salloli da rage adadin sallolin har zuwa ƙarshe yayin da ya dawo ya faɗa ma mutane anan munafukai sun so su amfani da dama wurin raunata imanin masu raunin imani daga cikin wanda suke hara don su ga ya rabu da annabi sallallahu alaihi akwai sayyidina abubakar dan sun san gudunmuwar shiga da'awan musulunci ba karama bace suna zuwa suka ce da shi to yau dai abokin naka ya rakito ta da yawa ya ce mai ya faru suka ce ya ce an tafi da shi cikin dare an kai shi baitul maqdis tafiyar da a watanni ma abin hawa kila ba za ka iya shi ba amma a dare ɗaya kuma wai ma har an hau da shi sam ya ce awa ƙala zalik a ku tsaya kun tabbata ya faɗi haka suka yi irin rantsuwarsa suka ce ya faɗi me suke tsammani zai ce shi ma abin ba haka ba ne yana jin haka sai ce to lallai kan gaskiya ne abin da ya faɗa muku kuma ni ma na yarda kai ba wannan ba ina gaskata shi akan abin da yafi wannan girma shine cewa an yi masa wahayi daga sama in zan yarda da wahayi dan me ba zan yarda da tafiya ba wanda na sanan adam ma na iya yin sa daga nan ne suka sa masa suna as-siddiq kuma Allah ya ba mishi akan wannan malamai na faɗin cewa faɗin Allah subhanahu wataala wallazi jaa bis-sidqi annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi duk da wasu malaman na cewa malaika jibril wasaddaka bihi wanda ya gaskata suka ce abubakar ne siddiq in ma duk wannan bai maka ba Allah ya ce yana tare da sayyidina abubakar kaf da kaf a koda yaushe in huma fil ghari id yaqulu li sahibihi mene la tahzan sai a gaba yace mene inna Allah ma'ana kar kai bakin ciki ko me za ka rasa al huznu shine kai ji damuwa dan ka rasa wani abu shi yasa duk muminin da ya cika irin waɗannan siffofi da muke karantawa a lokacin mutuwarsa in ka duba tafsir al-Imam Ibn Kathir fadin Allah madaukin sarki innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun suka ce wannan ayar tana magana ne akan muminai yayin ciraransu wanda ke da irin waɗannan siffofi da muke faɗa waɗanda suka ce Ubangijinmu shi ne Allah, sannan suka tsayu a kan gaskiya ba su shakka ba ba su ja da baya ba, ta tanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku za su rinka sassauka ashe ba mala'ika ɗaya ba ne. Ya ce, Indal Maut, wannan yana nufin lokacin mutuwarsu, kuma gaban ayan zai tabbatar ma da haka. Domin Allah ta'ala ya ce, a ta tanazzalu alaihimul mala'ika, Allah ta kafu, kar ku ji tsoro, alkhau tsoron abin da zai zo ya cin maka. kar ku ji tsoron zafin fitar rai kar ku ji tsoron turmushe ku da za a cikin kabari a mai da ƙasa a kanku cikin zafi da duhu kada ya bakanta muku rai kar ku ji tsoron fasa kaburbura da za a tunkuɗo ku wa idal quburu bu'thirat fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira kar ku ji tsoron fasa kaburbura da za a tunkuɗo ku ku dawo a raye tsirara haihuwar iyayenku wannan kar ya tada muku da hankali kar ku ji tsoron littattafai da za a watso mu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi a gaba yace wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura duk dan adam mun sa masa tape recorder dake nade abubuwan da yake fadi a wuyarsa kuma za mu fitar da shi a matsayin littafi abin karantawa ranar alkiyama inji Allah yalqahu manshura zai haɗu da wannan littafin an watso masa ne ya ɗibi kasansa idan mumini ne karɓa da dama fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man utiya kitab fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wani zai karɓa da dama wani zinubansa kaba'ira ne bi shimalihi da hagu sai ya je wuta tukun akwai zai karɓa min wara'i zahrihi sai an danna hannunsa a kirjinsa ya fasa baya sannan a bashi littafin a walakance ta baya ko ma dai wacce ce ciki Allah ce yalqahu manshura zai karbi littafin ne a matsayin an watso masa shi zai zo ya riske shi har inda yake to yayin karban waɗannan littafan Allah ke cewa Allah ta khafu kar ku ji tso akwai siradi a gaban ku za ku hauta wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce siradi baka ce wulik jahannama baka ce kirin kuma siradin nan gada ne a saman wutan jahannama tafiyan shekara 500 din mutum sai yayi akan sa kowane ne shi ko da annabi ne shi ahaddu min as-sayfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi takobi kaifi ba fadi take da shi kaman gada kawo da zaka hausar ranka ba fadin sa kaman gashin idanka kaifin sa ya fi takobi ga yama jini na wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowa sai ya fi wannan kowa ya ce wasu za su shuɗe saboda kyawun ayyukansu da cika irin waɗannan siffofi kalbarki kaman walƙiya. Pat sun gama shekara tafiya ɗari biyar sun ƙare ta, saboda ayyukan sun yi kyau nagartan nagarta ne nagari. Sannan kuma ya ce karre akwai da za su wuce kamar yadda iska yake gudu. Yana ta rage speed ɗin, ya ce wasu kama akan ingamar doki, sai da ya ce wasu za su wuce wannan siraɗin ya yanka su fata-fata makdushin najin yadda ka san naman kwata mutum ya yanke fata-fata amma ya tsira da ƙyar wasu ku annabi sallallahu alaihi wasallam ce cikin wutan jahannama kaɗai za su rinka zama ya ce mu kanmu manzanni tun daga kan annabi nuhu da aka aiko mu har zuwa kaina mun tsallake muna can ƙarshen gaba wallahi ba abin da za mu iya tsina nama al'ummar mu sai dai mu rinka cewa rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim ya Allah aminci aminci a kubutar a tausaya a kubutar ya ce abinda kaɗai muke iyawa ke in ka gama da wannan hadisan gaba ɗaya sai Allah zai ba da labarin da kanshi don makarka ce kila ya inganta ko bai inganta ba suratu maryam ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nazarun zalimi na fi hajjifiya. Allah ya ce wa in minkum ina rantsuwa babu wani daga cikinku ku al'umma annabi Adam, ku bani Adam, illa wari duha ba sai sai ya shuɗe ta kan sirari. Kana ala rabbika hatman maƙudiyya, hawan ku sirari da tsallaka shi wani umarni ne a wurin Ubangijinku zartacce ba wanda ya sai ta da shi. Allah ce sun manunajjin ladina taƙau, a ranan za mu kuɓutar da wanda suke da tsoron Allah na gaske. wa nazaru zalimi na fi hajifiya mu bar wanda suka zalunci kansu da zunubai gurfane a cikin gidan wuta daga cikin waɗanda hadisi ya tabbatar da za su samu babban matsala a kan siraɗi akwai masu yanke zumunci annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a rinka jeho yula kugiya tana bi ta tsakiyar mutane idan mutum na yanke zumunci za ta rinka yagan jikinsa tana koma har ya ce wani za a zo matakin da inda ta kama babu kashi a babu nama a wurin sai kashi sai ta jefa shi wutan jahannama karsan sa kenan Allah kai mana tsari to wannan lam yafidu alaiha summan wa umyana ba sa guje ma abinda Allah madaukakin sarki ya umarni da shi akan su kurumce su mu'minai na gaskiya idan Allah ya umurce su su suna cewa ne mai cikance ne idza zukiru Allah siffanta da innama yuni bi ayatin alladhina idza zukiru biha kharru mene sujjadan ko su mu'mine suna gaggawan yin sujjada ne su amsa umarnin Allah ba tare da girman kai ba malam yace kalamullahi subhanahu wa ta'ala maganan Allah madaukakin sarki Allah mai girma da buwaya sha'nuhu azimun al'amarinsa mai girma ne duk abin da zai sa Allah ya magana to wannan maganan ba karamar magana ba ce al'amari ne wanda yake da girma kwarai da gaske shi yasa ubayi dan ka'ab Allah ya kare yadda a gare shi shugaban makarantan alqur'ani na wannan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi Allah ya turo ni in zo in karanta maka alqur'ani budan bakin sa yace ni ubayyu Allah ya ambace ni yayi magana da sunana yace tabbas kai Allah ya ambata mu sai fashe da kuka me yake nufi kakansa ta yanke saka saboda ya san abun babba ne to mu ma Allah ka ambace mu da alkhairi daga cikin abin da ke sa Allah ya ambace mu da alkhairi akwai zama a majalisin ilimi ba inda zaka je ka samu wannan matsayin sai irin waɗannan wurare annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haffat alaihimul malaika malaiku suna zagaye inda ɗaliban ilimi suke zama dan karatu su roƙa musu gafara har sai sun tashi daga wurin sanda za su tashi kuma Allah ya ce ku tashi an gafarta mu an mai da munanan ayyukanku sun koma kyawawa ba inda za ka samu wannan sai a wurin karatun addini ba ka samun shi a kasuwa ba ka samun shi a ofishin siyasa ba ka samun shi a barikin soja ba ka samun shi a wani wuri na neman duniya sai da in neman lahira kake da gaske Allah ka samu na da rabo to shine malai ce kalamullahi subhanahu wataala sha'anuhu azimun maganan Allah al'amarinsa mai girma ne yan uwa wa makanatuhu jalila sannan matsayin maganan Allah matsayi ne mai girman gaske fi nufusu ibadir rahman amma yakan zamto magana mai matsayi ne a cikin zukatan bayin Allah mai rahama kenan duk wanda ba mumini bane bai damu da maganan Allah bai damu da shi ba wani zai iya komai na duniya amma bai iya Qur'ani ba kuma bai damu ba fa ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun komai yadda za a mai da taro sisi mutum ya sani yadda za a bokara turanci ya sani ba muna cewa bai da kyau bane yana da kyau amma wancan qur'anin ya fi su muhimmanci a rayuwarka saboda daga nan su ka gama da su qur'ani ko har gidan aljanna sai an karanta shi iya matsayinka da ayoyin da kirjinka ya kunsa na alqur'ani iya darajarka aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan dan haka ya mahaddacin qur'ani hani allak ma dalla da kai ga ranan ku za ta gani akwai musabakar da babu danja danjanta su ne malayu eh wanda ya ji haushi ya jamuji eh mana sabai na musulunta da shekara 60 suna haddace qur'ani kafin su mutu musulunta da shekara 60 mala yace fala yuqabilunahu bisuduri su salihan bayan Allah ba sa fuskantar umarnin Allah da tunatarwansa ta hanyar kangewa wal'ira da bijirewa ba za ka ga sun kange ba su bi ba sannan kuma ba su yin al'ira su ba da baya su ƙi karba bal sai dai a maimakon wannan gujewa da kangewan za ka tarar da su ya azimu na suna girmama maganan Allah wai jillu na kuma suna ganin girman magana kai ai mala ya je da yawa ma maganan annan sallallahu alaihi wasallam kansa ba a masa haka kun fahimci maganan ba masa haka Allah ta'ala ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim duk wanda zai saba ma umurni Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wallahi sai wata fitina ko azaba mai radadi ta same shi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhuma Abdullah dan Umar shine shugaban ahlus sunna ko imam shugaban ahlus sunna gaba daya wata rana akwai ɗansa Bilal bin Abdullahi bin Umar, jikan sai na Umar, ɗansa ne na cikinsa. Ya miƙe shi Abdullahi ɗan Umar ya ce ma mutane, La tamna'u ima Allahi masajid Allahi, kar ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci in suna so su je masallaci. Ɗan shi Bilal ya miƙe ya ce, Wallahi sai mun hana su zuwa masallacin Shi mahaifin ya faɗa saboda annan Sulasulam ya faɗi wannan. shi kuma ɗan ya ce za su hana ba don rashin kunya ba sai don yadda yake ga mata sun fara fito da kyale-kyale da fitina wanda za su fitini imanin mutane ya ce duk sai sun hana su nana isha radiyallahu anha take cewa tana tsammanin da annabi sallallahu alaihi ya yi tsawon rai sai ya hana mata zuwa masallaci saboda abin da suka haifar wai a wancan lokacin fa to shi bilal sai amfani da wannan yanayi da ya gani shi kuma mahaifi yana tabbatar da hadisi ne ya ce mishi ya ƙara maimaita ya ce karku hana mata bayin Allah zuwa masallatai ya ce wallahi sai mun hana su ablahi ɗan umar ya talla takobi ya bi shi a kuce ya tsere ya ce mishi wallahi ina rantsuwa da girman Allah da na kama ka sai na datsa harshenka in ce annabi ya ce ka ce ba haka ba la ukallimuka abadan har abada ba ni ba ka har in mutu baran ƙara ma magana ba kar ka ƙara zuwa inda nake ma'ana ba ubanka bane ni daga wani yanda ake zaben imani sai da aka yi taba Abdullahi dan Umar hakuri manyan sahabbai suka shiga suka sa baki aka ja masa kunni sannan ya hakura to me yake so ku gane a nan da ake girmama magana Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ake karban maganarsa ala sam'i wa ta'a ko mubaya'a da sahabbai suke masa in suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam mazan su shimfida hannunsa yake suna daura hannunsa za su ce bay'anaka ala sam'i wa ta'a wal jihad fi sabilillah wan nasr li kulli muslim ita ce mubaya da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina ijubayi'unaka wannan ake magana zamu bi ka duk abinda ka faɗa zamu ji babu tacewa zamu yi da'a ba tare da taraddudi ba sannan zamu gwagwarmaya har sai addinin da ka zo da shi ya tsaya duk musulmin da bai sani ba kuma zamu sanar da shi kaga wannan gaskiyar imani kenan shi yasa Allah ya ce kafin ya faɗi abinda suka yi cewa ya yarda da su dan ya sa abinda suka yi ba karami bane Allah ka ƙara masa habbai daraja. To wannan Allah subhanahu wataala ya ce lam yakhidu alaiha summan umyana malan ya kawo wannan yace bal yu'azzimunahu suna girma maganar Allah yubajjilunahu suna ganin girmanta wa yuhsinuna istima'ahu sannan suna kyautata sauraron abinda Allah ta'ala ya faɗa na maganarsa wal intifa'u bihi kuma suna amfana da maganar Allah ba sa bijirewa wa qawluhu azza wa jal fadin Allah mai girma da buwaya da yace lam yakhidu alaiha summa umyana ba su fadi akanta suna masu kurumcewa da makancewa ai abin da ake nufi shine idan sama'u li kalamin rabb idan suka ji maganan ubangiji lam yakunu kal asammi ba su zama kaman kurame wa alladhi la yasma'u irin waɗanda ba sa ji annabi nuhu alaihi salam ba ya ba kai karan mutanen saurin Allah ba wa kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum ko fi adanihim sai su sa hannunsu a cikin kunnuwansu a shekarun baya ta rinka wannan yayin na butulci kai ma mutum magana sai sa hannu akwai ce na toshe kun san an yi wannan ko musamman yara sun rinka wannan a baya ɗabi'a ce mummuna wanda mutanen annabi nuhu su suka fara yin to ba su ji su ki ji sannan kuma fayantafi'u bil mau'ina ba za su sau za su makance wato ba za su saurara ballantana su amfana da wa'azin da ake musu wakal a'ma kuma su mumine ba su zama kaman makafi alladhi la yubsiru waɗanda ba sa gani kun ga ashe gani ba ganin ido ce mafi fa'ida ba ganin mene ganin zuciya Allah ta'ala ce fa innaha la ta'mal absar walakin me ta'mal qulubul lati fi sudur Allah ce rashin ganin ido ba shine rashin gani ba walakin sai dai a ce zukata sun kekeshe ba su ganin gaskiya wannan su ne makanta to da shi wancan ganin na mumini zai dawo ina fata mun fahimci wannan har annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin cewa babu wani mutum musulmi da zan jarabe shi akan masoyansa guda biyu ma'ana ainahu idanuwansa yayi hakuri akan su Allah ya ce face ina jin kunyan haɗu da shirin alkiyama ba tare da ne masa gafara ba to masu ido kulu-kulu kan mujiya nawa za su jahannama ba su da wannan matsayin suna da yawa ina fata mun gane cikin sahabbai an samu masu daraja ta kusa waɗanda ba sa gani abdullahi bin ummu maktub mutuwa shahada ma yayi aminin annabi sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah yana son shi ya aminta da shi Sheikh Abdulaziz ibn Bazin radiyallahu anhu da ya rasu har yanzu duniya an kasa naƙudan ɗa kamar malam bin Bas kuma da wuya ai astaghfirullah amma dai kan ba mu ga kamansa ba Allah ne san me za a yi gaba ina fata mun gane yawwa to Allah ya taimake mu shine sai Allah ya ce ba su zama kaman makafi allazi la yusir wanda ba sa gani bal sai dai a maimakon haka hum yusinuna al-istima mu'mine zaka gansu suna kyautata saurare wayan tafi'una bil mawa'id kuma suna mene amfanuwa da wa'azi da ake yi musu Allah ka sa mu a cikin su wa ya'maluna bi ahkamihi kuma za su rinka aiki da wa'azin hukunce-hukuncen da aka faɗa na ayi ko a bari su aiki da shi wa hidayatihi da irin shiriyar da abinda Allah da manzansa suka faɗa ko suka zo da shi malam yace fa an fata da bin di'ama an karbo daga fata da dan di'ama annahu qala inda hadhihi al-aya ya faɗa a yayin da ya karanta wannan aya ko ji an karanta ta faɗin Allah walladina lam yakhiru lam yakhiru alaiha summan wa umyana sai ya ce lam yasammu anil haqqi abinda ayan ke nufi ba sa kurumcewa ga barin gaskiya ba a faɗa musu gaskiya suke aiki da ita walam ya'mu fihi kuma ba sa makancewa ga gaskiya suna gani suke ɗaukanta hum sai dai su zaka tar da su qaumun wasu irin mutane ne waɗanda aqalu anillahi sun hankalta game da Allah duk abin da Allah ke nufi ba ma sai sun ji aya ba wani abin da imanin su sukan gani kamar sayyidina Abubakar zani ta kwatance da saboda kana magana ibadur rahman kana cira annabi dole shine a baya ina fata mun fahimci wannan lokacin da Allah ya saukar da aya ta karshe a Qur'ani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ko dake ba ita ce ta karshe ba aya ta karshe ta ce wattaku yawman turja'una fihi ila Allah cikin suratul baqara a cikin magana mafi inganci amma lokacin da Allah ya saukar da a yau na cika muku addinin ku na yadda da musulunci zama addini a gare ku wa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati na cika ni'ima ta akan ku ko wa raditu lakum al islam dina na yarda muku da musulunci a matsayin addini sahabbai sun ta murna Allah ya cika addini kuma abun murna ne amma sai na abubakar saboda wannan maganar da malam ya yi cewa suna fahimtar waye Allah suna hankalta shi sai aka ga yana kuka suka ce ‘yan uwanka na farin ciki kai mai kai ka kuka kuma in ji sai na umar yake tambayin sai ce wallahi ba wai ba na farin ciki da abin da kuke farin ciki da shi ba ne sai abin da ya sa ni kuka shi ne idan Allah ce ya cika addinin dama saboda me aka aiko manzan ashe lokacin tafiyan shi ya yi kenan to ya gama aikin ba saura hutu ba ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya duk kusa wani mumini ma malamai sun ce za a karanta mai wannan ayar lokacin mutuwarsa ka gama wahala zo ka huta insha Allah eh haka ai himma dai abi Allah fantafa'u bima sami'u min kitabillah dan haka sai su amfana afwan wancan makarshen maganan da sai na Abubakar ya ya ce me yi saura in ba tafiyarsa ba daga sandauna abu ya faru zuwa rasuwa annabi sallallahu alaihi kwana tamanin ne kadai kwana tamanin ne annabi sallallahu alaihi ya koma ga Allah kun ga to ashe shine wannan aqalu anillah din ke sun hankalta suna gane tafiya yadda take fantafa'u bima sami'u su mu'mini lakatar da su suna amfana ko sun amfana da abin da suka saurara min kitabillahi daga littafin Allah mala yace qad dhamma Allahu azza wa jalla man yatakabbaru ala ayati llahi wa hidayatihi hakika Allah malaukakin sarki zamma ya yi zargi wa Allah ya zarge shi man ya takabbar shi ne duk mutumin da yake girman kai ala ayatin lahi a kan ayoyin Allah Allah ya ce ayyaki wa hidayatihi da shiriyarsa ya zamto kullum wani shi bai samun kwanciya hankali sai ya saba ma Allah in an ce ai gabas shi sai yamma yake samun nutsuwa wasu na nan haka suke wa ta'khudhuhu al-izz sannan kuma ya zanto izza na saban Allah ya kama shi bil ismi ya zanto mutum yana jin izza da saban Allah wani ya ce ai kaza ma su dan kaza kaza wani har zagi zai sannan kuma ya saba ma Allah ana samu haka ko ba a samu wasu su ce mun yi duk dan kaza kazan da ya sai yi kaza ko ba a samu waɗannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin dukkan al'ummata Allah na iya gafarta mata laifinta da bai kai shirka ba, amma da shara'i banda masu bayyana laifi. Duk wanda zai bayyana zunubinsa, to Allah bai cancance ya fi masa ba, in ji manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam, Allah ka shirya. Fayassamin rufi batsilihi sai ka ga mutum yana ci gaba da dogewa a cikin ɓarnansa. wata awuduhu bil azabi jahannam kuma gashi Allah yayi masa azza alƙawari sai masa azaba da wutan jahannama faqala Allah ta'ala ya bada labarin yanda zai ma waɗannan masu jin izza da saban Allah azaba yake cewa wa idza qila lahu taqilla zaka tadda wasu mutanen idan ka ce da su ka ji tsoron Allah wani akhadhatul izzatu bil ithm sai izza da saban Allah ya kama shi ya rinka nuna isa da kafafa Allah ce to ku rabu da shi ni Allah ga sako na gare shi ya sani fa hasbuhu jahannam madakatarsa ita ce wutar jahannama idan mun haɗu wa bisal mihad tir da jahannama ta kasance shimfiɗa ga mai irin wannan mummunan aiki Allah ka shirye mu wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace inna abghadal kalami ila Allah mafi munin magana a wurin Allah an yaqula ar-rajul lir-rajul shine wani mutum ya ce ma wani in an ce ar-rajul ana ya shafi hadda mace wata ta ce ma wata ko wani ya ce ma wani da ya ga yana wani laifi ya ce da shi ittaqillah wane ka ji tsoron Allah Allah baya san wannan abu fa yaqulu sai mai laifin ya buɗi baki ya ce alayka nafsik ka ji da kanka malam kabarinka daban nawa daban mata sun shahara da wannan kai musu hadis ce kabarinka daban malam kakka matsa mu to annabi sallallahu alaihi ya ce abghadal kalami ila Allah kenan ba abinda Allah ya ki jini kaman wannan to idan Allah ya ki jinin magana ashe mai magana an fi kin jinin shi fiye da magana duk wanda Allah ya ki jinin shi aiko wallahi ya shiga uku wallahi ya shiga matsala dari so dari ba tara so tara ba to da haka sai a bi a hankali annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan hadisi ne wanda Imam nasai ya fitar da shi a cikin Sunan al-Kubra hadisi na 10619 wa sahahahu al-Albani Sheikh Albani ya inganta shi a cikin as-silsilatu sahiha cikin silsilatar hadisi sahiha hadisi na 2598 yanzu mun ji wannan sifa as-sifatu thamina yan uwa sifa ta takwas ita ce sifa ta nawa ta karshe Allah ya muku rahama tare da ni ko ina kusan rahaman nan kwarai Allah ya mana baki daya siffa ta takwas malai ce ina yatuhum bid-du'a wa tadarru lillahi daga cikin siffofin salihan bayin Allah zakatar da su suna da abin da ake ce ma'inaya cikakkiyar kulawa suna ba da cikakkiyar kulawa biddu'a'i da yin addu'a wattadarru kuma suna ba da cikakkiyar kulawa wurin kankan da kai lillahi ga Allah kun san addu'a ba abin da ke fada da kaddara kamanta za mu ji a ƙarshe ko dan adamin kana roƙon shi me ke faruwa fushi yake yi wanda ya fi kowa tausayin mutum ga mutum wane ne shi a cikin mutane mahaifiya Allah ya maka rahama ka gane ta fi kowa tausayin mutum to amma Allah ko ita ka addabe ta da bani bani in tana so ce ma kawai ci ne sanda ka shigo wanda bako a ɗakin ta ce mai da Allah ɗan jinkirta kakka tafi yanzu saboda kakka iya tabbayata haka gaji ka tafi ko wata ran ta ce to ban kana sallama ta ce to yau dai ban da shi tingan kai magana ta ce to yau dai babu sai dai ayi hakuri ko to amma Allah madaukakin sarki ko kun san cewa shi in mutum bai roƙon shi azaba yake mishi Allahu akbar warai ku tuna min aya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin kuma ya kunyi bacci har na tuno da kai ubangijin ku yace ku kiraye ni ku roke ni dan amsa muku ku kalli siyakin ayan wa qala rabbukum ud'uni ud'uni ku kiraye ni ku roke ni kun ga magana addu'a ake ko amma ga sai ce innal ladhina lalle waɗanda yastakbiruna suke girman kai an mene sai ya ce ibadati mai kai ce du'a'i tunda ya magana addu'a ake yi sai ce wanda suke girman kai ba sa bauta mun anan sai ya nuna ashe addu'a bauta ce sai ce sai dukhulu na jahannama dakhirin za su shiga jahannama cikin kaskanci Allah ka tsare mu to duk me wanda bai roƙo Allah kamar yana nuna ya wadatu ne zai iya tsayuwa da kanshi kuma ba wanda zai iya haka ba wanda ke da wannan kamalan duk duniya to Allah ka ba mu ikon roƙonka yadda kake so kuma ka amsa mana idan mun roƙa Malai ce, Ƙala azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yake cewa, Wallazina ya kuluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lilmuttaqina imama. Muminai nagari su ne waɗanda zaka tadda su ya kuluna suna cewa, Rabbana ya Ubangijinmu, hablana ka yi mana wani irin kyauta wanda ba iya biya. Kun gane? hiba shi ne maka kyautar da kai ba za ka iya biyar ta ba yanzu wani ya maka kyautar dubu ɗari sai maka gori kana da dubu ɗari biyar ba sai ka ninka biyu ka jefe shi da kayan shi ba kuma ya isa gobe ya magana ba zai yi ba to amma yanzu kyautan haihuwa da Allah ya ba za ka iya biya lafiya za ka iya biya za ka iya biyan gani za ka iya biyan hatta bawali da kake yi a ce yau sati ɗaya ba za ka yi bawali ba kai kasar ka shiga uku kun fahimci magana to irin wannan kyautan shi yasa da Allah zo babin haihuwa ma ya wannan magana lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u sai ce gaba mai ya habu liman yasha'u inasa wa ya habu liman yasha'u الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إنه مني ƙaryani wallahi ba ka wani ai na san nan tausayi da gaske zan gane inda muraja innahu mene innahu alimun qadir eh lalle kun ban kunya haka ne wallahi da gaske ne kun ka da ni ai na dauka sai an tadabbarwa za ku tashi lalle kuna tilawa innahu alimun qadir gaskiya ne haka karshen ayan yake Allah ta'ala ce dukkan mulki abin da ke sammai da kasa na Allah yana halitta abin da ya ga dama yana ba da kyautan ƴaƴa mata zalla akwai dalilin da yasa na kawo aya ya habu liman yasha'u inatha su ya fara kawowa kun kula yana ba da kyautan ƴaƴa mata zalla ga wanda ya so wa ya habu liman yasha'u dhukur sannan yana ba da kyautan ‘ya'ya maza zalla ga wanda ya ga dama, au yi zawujuhun dukuranin wa inasa, ko ya gauraya mu mutu ya bashi maza ya bashi mata. Ba haka ba kaɗai, wa ya ji aluman ya sha wa ƙima yana sa ni ba karari bai haihuwa don haihuwan ba alkhairi ba ne a gare shi. Amma me yasa haka innahu alimun yana sane ba kuskure ba ne. Kadirun mai cikakken iko ne ya isa yi hakan ne, kuma duk abin da ya da hikima a ciki. me yasa na kawo ayar masu kururuwan an tauye ma mata haƙi a wannan ayar Allah ya fifita mata akan maza dan su ya fara ambato kafin maza Ibn al-Qayyim Allah ji kansa da rahama ya ce fara ambatan mace a wannan ayar ya nuna albarkar da kiyamata take da shi yace duk wanda aka haba shi kiyamata to an bashi arziki wanda Allah bai haka ga da namiji ba ina fata mun fahimci wannan to kaga masu sukan musulunci ashe sun jahilci ma mai musulunci wasu na sukan musulunci akan wannan wasu su suka akan gado kuma ka tattara masu cin gado mata sun fi maza yawa amma saboda ba sa karatu ba su san addinin ba sai su rinka zagin addini ina fata jama'a kun fahimci wannan to anan kalmar hiba da mala ya kawo ita ce ta kai buka wannan Allah na bada kyauta wato suke ce hablana Allah ka bamu min azwajina a cikin matanmu na aure wa zurriyatina da zurriyanmu iyalanmu kenan ka ba mu qurrata a'yun sanyin ido waja'alna sannan mu a karan kanmu ka sanya mu mu kasance imaman lil muttaqin kenan mu zanto jagorori ga masu tsoron Allah wannan shi ita ce ayan da malai ya kawo yace rabbana hab lana min azwajina ai ka sanya mana sanyin ido daga cikin waɗanda suke kusa da mu a cikin mata da zuriyarmu ai ma'ana makusantanmu wanda jini ya haɗa mu da su ka sanya mu su kasance sanyin ido a gare mu waɗanda idan muka gansu za mu ji daɗi saboda abin da suke kai na alkhairi da shari'a da kuma imani waje Allah sannan Allah ka sanya mu mu a karan kanmu ka kai mu ya ubangijinmu mu kai wata daraja maɗaukakiya wadda ita ce darajar as-siddiqin masu gaskiyan gaskata ka ya Allah wanda suke su ne mafiya cikan kamala daga cikin bayan Allah salihai wanda ita ce wato matsayi na jagoranci a cikin addini duk wanda Allah ya sa ya zama jagora ne a addini to wannan mutum yana da matsayi a wurin Allah fiye da ba wani mutum da ke da irin wannan matsayin shi yasa ta kasance ita ce matsayin annabawa da manzanni ko a cikin su ma Allah ya waro sai ce ulul azmi minar rusul yace tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din to duk mutumin da ya zanto jagora a cikin addini inji Allah to wannan mutumin ya taka wani mataki na ya zanto abun koyi ga muminai salihan bayi a cikin maganganunsu in sun yi magana ya zanto ana da sha'awan abin da za a koya a maganansu hakanan a cikin ayyukansu ya zanto idan sun yi aiki akan yi sha'awan ayyukansu a ga aikin da ake zuwa kusa da Allah da shi kuma idan sun yi motsi daga ɓansu ya zamto mutane suna samun natsuwa da maganganunsu kuma suna ƙoƙarin su ma su tafiyar da rayuwarsu a irin alkhairin da waɗannan salihan baya suke tafiyar da shi sannan daga cikin siffansu mafi daraja shine za ka ga su sun ƙoƙari sun shiryu kuma suna ƙoƙarin su shiryar da wasu a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sheikh Nasir Dini Sa'id ya kawo a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin wannan aya da kun duba za ku gani da faɗinta. To malam ya kawo wannan sai yake cewa fa min sifati ibadir rahman kuma daga cikin siffofin bayin Allah mai rahama al-kummal mafi cikan siffa wanda babu wani abu bayan ta an ce abu ya cika ai ba abin da ya fi shi kenan. Ko yanzu ga roba can wurin famfo aka kunna ruwa na zuba me za a ce je ka rufe saboda me ya cika amma inda bai cika ba fa za a ce ba shi ya ta zuba to alaman imani ya cika ya kai lintan da Allah yake so shine zaka tadda mutanen nan inayatuhum biddu'a suna kiyayewa wurin roƙon Allah da yin addu'a fahum muftaqiruna ila Allah suna masu nuna tsananin bukatuwansu zuwa ga Allah multaji'una ilaihi suna kokarin komawa su fake a bayansa a wurin Allah shine la malja'a wa la manja minhu illa ilaihi babu mafita babu matsirata babu wurin koma sai ga Allah ko laifi kai koma wurin shi in dai rana bata fito daga mahudanta ba in dai baka ji an maka kabbaran sallan da ba a mata ruku'u ba Allah zai karbe ka Allah zai karbe ka wasu sun kashe rayuka sun yi shirka sun dawo kuma Allah ya karbe su kuma ya mai da su mutanen kirki abin ambato a ban kasa to kai ma mai saban Allah ka koma Allah na jiran ka zai amshe ka Allah ka samu daga cikin masu komawa gare shi muqbiluna alaihi masu fuskanta a gare shi da ayyukansu wa jami'u hajatihim da kuma dukkan bukatunsu wa masalihihim da gyattuwansu na al'amuransu addiniya na addini mutum zunubi sun masa yawa yana fata yadda zai tuba ya rage da addu'a wa duniyawiyya hakanan ta a duniya ma kasuwa ta kunci menene ake nema na rayuwa a dage da addu'a za ka tadda su yarjunaha minhu suna masu fatan samun karbuwa daga wurin Allah wahdahu shi shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya malam yace summa hum fi du'aihim sannan su mu'minai nagari za ka tadda su a cikin addu'an su yahrisuna ala jawami'id du'a suna tsananin kwadaituwa da kirdado na addu'a wanda take gamammiya wa anfa'ihi kuma da mafi amfanin addu'a kaga wannan kuma zaka same shi ne farko daga cikin addu'an da me Allah ta'ala ya koyar da mu da kansa dan ya koyar da mu ga ɗaya ma a ciki ko sannan na biyu zaka same su a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda anan akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa utitu jawami'ul kalim Allah ya bani gamewan kalmomi abin nufi zan faɗi kalmomin ɗan kaɗan amma ma'anar yana da faɗi a wurin Allah hatta ku duba wuri mafi daraja inda Allah yake karban addu'a sosai daga ciki akwai Ka'aba akwai Ka'aba idan ka zo kana addu'a Ka'aba wuraren karba addu'a suna da yawa multazam wurin da ke tsakanin Hajar al-Aswad zuwa kofar Ka'aba Abdullah dan Abbas yace Allah na karban addu'a anan shi yasa ya zo kan tsaya addu'a sosai in ka gangaro duk abin da zaka roka da ka zo rukunul yamani me zai faru rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nan shi za ka yi ta maimaita ka da hajar al'aswad wani zai ga kaman ka bari in maza in kai in je in ci gaba da addu'a ka yi baya ba zani ai wannan addu'an da annabi ya shirya maka duk alkhairin duniya da lahira na ciki shi ya sa yayin da kake yin ta kawai rinka halarto da bukatun umma kana wani abu rabbana atina fid duniya ka tunano wani abun da a duniya kake so wa fil akhirati ka tunano aljanna ina fata mun fahimci wannan to haka wannan duk ya isa ya fiye duk wani addu'an da wani zai ba wai wani ya zo ana tafiya a ka'aba kamar an sami abu ƙirir mai ya faru wai an ba shi addu'a ne ya ga alaman zai gama zagaye bakwai bai gama na ce in ga addu'an na gashi da wani kimeman littafi na ce wannan ko dawa fi dubu za ka yi ba zai kare me ya faru ka ɗaga dusur kulle a ci a ba malar ai annabinka ya huta sheka annabinka ya huta sheka shi fa Allah ba ci da buguzum ake masa ba da'a shi ke sa Allah ya karba kawai dan wa kai wace hanya ka bi an gama nayi dan Allah hanyar annabinsa shikenan period ka samu stamp inda Allah zai karba amma ka gama tattara duk abin da zaka yi na surkulle dan wa kai dan duniya ko dan Allah kai a ce bayan da annabi ya koyar ba kai shirin Allah ba zai amsa ba Allah ya shar'anta cewa sai an ba annan sallallahu sannan aka shirye ma ya kalli mutum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin Allah ka shiryar da mu to shine anan malam ya kawo ya ce suna kwadaituwa kuma suna suna fatan samunsa daga Allah kuma ba sa mene ba sa shirka da shi sannan kuma suna kwadaituwa a cikin addu'ansu da gamammiyan addu'a kuma mafi amfanin addu'a fa qaulihim dan haka maganan salihan bayi da suke cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama da muka fassara a baya hadha du'a wannan addu'a yan uwana musulmi min ajma'id du'a tana daga cikin mafi gamewan addu'a wa anfa'ihi kuma da mafi amfaninsa. Mala Abla Abba ya ce musamman gwagware, wata rana ina ga 2001 yana mana Hisnul Muslim a Tifa walin gwari ne. Ya ce, Rabbana min azwajina, kaga in ma ba ka da mata ya ce ka duka nesa da kofa. In ka zo sai ka samu tagari ba matsala, in kuma kai auren da ku ake yi. ina ba ta mun gane kar wani ya ji bai aure ba kuma ya ce ai ba shi addu'an kana ciki dan uwana kawai ka dage fa fihi awwalan du'a'ul mar'i bi an taqarra bi an taqarra ainihu a cikin addu'a a farko mun ga addu'an da bawa mutum yake yi akan Allah ya sanya masa idansa wa yas'ala qalbahu bi salahi ahlihi kuma Allah ya faranta zuciyarsa ta hanyar gyattuwan iyalansa wa auladihi da 'ya'yansa Allah ka gyatta mana iyalanmu da 'ya'yanmu fi ta'abbudihim da fi ta'abbudihim wa akhlaqihim a cikin bautansu da kuma ɗabi'unsu wa ta'amulatihim da kuma mu'amalolinsu saboda duk abin da zaka yi idan 'ya'ya da zuriya ba su shiri ba baka samun kwanciyar hankali ko ba haka bane wani da yaji an kira shi an ce wani yaji an faɗi wanda gaskiya ya shi sai ji gaban shi ya faɗi kaga babu daɗi irin wannan ko to Allah ta'ala ka shirya mana baki ɗaya wa aishihim da kuma rayuwarsu Allah ka getta musu rayuwarsu ta yau da gobe ta nan duniya ta samu kenan wadata ba tare da talauci ba wa birrahum biwalidaihim kuma Allah ka azurta su da nagartansu ga iyayensu saboda ba mu azaba kaman mutum ya wahala akan ɗansa ko abin da ya haifa kuma sai yayi karfi ya kama gaban shi ya kyale shi shi ma bai da dadi amma akwai nagarta da biyayya kaga ai akwai jin dadi a rai ko eh Allah shiryar da mu wa ghairi zalika malai ce da ma wasu abubuwan da bamu ambata ba sun maƙaulihim sannan a cikin gaban addu'an da muminai suke cewa waje Allah lilmuttaƙi na imama kuma ka sanya mu jagorori ga masu tsoron Allah ya ta zammanu du'a wannan addu'a ta kunshi tana kunsan bisalahin nafsi awwalan akan cewa Allah ya sa kai a karan kanka ka zama nagari kafin ma wani ɗin wajilalatiha alal khair kuma tana ishara tana yin ishara zuwa ga alkhairi hatta ya kuna wa dilalatiha da isharan ita rai din al alkhairi zuwa ga alkhairi hatta ya kuna ba'da zalika qudwatan lil akharin ta yanda hatta bayan mutun ya zama nagari din ya kuma zamto qudwatan abun koyi nagari lil akharina ga wasu mutanen wanda ba shi ba fi khisalil khairi a cikin ayyuka dabi'u na alkhairi bayan mutum ya zama nagari Allah ya sa ya zamto dalili jagora ga mutane wurin alkhairi Allah ka sa mu a cikin su faya'tamman nasu bihi ta yadda mutane za su yi koyi da shi wa yakta juna bisamtihi sannan kuma su rinka shiri wato su rinka shiryuwa da alamomi na nagarta da suke gani a tare da shi mala ya ce fala yamkinu lil abdi an yakuna qudwatan wa imaman lil muttaqin ba zai taba yiwa ba ga bawa ya kasance abun koyi nagari ga masu tsoron Allah ba da hu waɗanda za su biyo bayan shi mutum bai taɓa zama abun tsoron abun koyi ga bayan Allah na gari illa in kana muta'assiyan bil muttaqina qablahu har sai ya kasance shi ma yana koyi da masu tsoron Allah da suka zo kafin shi kun ga kaman sahabbai kenan ko kaman mutum ya koyi da sahabba Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsu to ko shakka babu shi ma mutanen kwarai sai sun yi sha'awar su koyi da tasa rayuwa muktadiyan bihin fi nafsihi ya zamto yana mai koyi da su a karan kansa shi a kansa yana duba salihan bayi da suka shuɗe yana bin gurabin su Allah ka taimake mu harisan ala tahsili khisalil khair yana mai tsananin kwadaituwa wurin ganin ya samu ɗabi'u na alkhairi wal falah da kuma ganin ya samu ɗabi'un da za su rabautar da shi ya samu aljanna ya tsira daga wuta shine al falah fa inda zalika a irin wannan lokaci ne سيحرص المتقون على على الاكتساء والاهتمام به sannan za ka samu su mumina a irin wannan lokaci suna kwaɗaituwa a laktisasi a kan su ga sun yi koyi wal ihtimami da bin jagoranci bihi da shi su yadda da shi a jagora kamar yadda ayan ta faɗa kuma su kokari su koyi da shi sayyidina Umar lokacin da ya tura mutane su je Qadisiyya wani ma mashin sa karyayya ce bai da mashi na faɗa sosai saboda talauci wani daga takalminsa sai rigansa ƙarfin imani kawai za gurar da su suka tafi su dubu ashirin da tara su dubu ashirin da tara kafirai dubu ɗari za su fuskanta ƙwarai da gaske suna zuwa suna hanya sun fita sai na umar ya duba ya kalle su ya sa musu sa'ad bin abi waqas shine jagoransu sun tafi da talauci na ƙarshe a tare da su da wahala da suka je suka kashe su rustum da yasdajir suka ci nasara Sa'ad bin Abi Waqas da ya tashi yana so ya matsayi na Umar jagora wani irin salon yaƙi suka yi din nisan da Qadisiyya take da shi din nisan ta kullun sai na Umar ya sa musu sharadi saboda asali shi ya fita zai jagoranci yaƙin shine kwamandan yaƙin an daura damaran yaƙi sai Abdurrahman bin Auf da Bilal bin Rabah suka haɗu suka ce gaskiya su ba su yarda sai na Umar ya shiga yaƙin nan ba yace subhanallah ina amirul muminin ni ne kuke ni ne zan tura bayan Allah tafi yaki ni na kwance a cikin mata wani irin magana kuke yi aji maza ko kai ko ka ji rugugi ka shige silin kuma shugaba kake yace ba zai yiwu ba suka ce a a muna da dalili yace me dalilin ku suka ce dalilin mu ɗaya ne dukkan mu 29 nan muka kare in dai kai kana raye tabbas ƴaƴan mu zaka goyo su su zama irin mu amma muka in kai ka rasu ba mu sayan da za mu samar da kaman ka ba kun fahimci magana sai na umar ya kasa karyata su amma sai ya ce da su ba zai yiwu ba shi kuma ba zai kwanta cikin mata ya dauki al'umma annabi ya tura su yaki ba ba zai yiwu ba suka ce to ai kana da canji yace canji dawa suka ce ga ka da zaki a cikin kubensa ka sa shi ya ja mu yace wa kuke nufi suka ce sa'ad bin abi waqas babban annabin Allah bai ma da lafiya sa ɗin duk marurai sun fito mai ko zama zai iya yi aka ji aka ɗauko shi ana faɗan sa'ad ya ce gaskiya ne me yasa saboda abu biyu da ya sani game da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa addu'a biyu yace duk abin da sa'ad ya roka Allah ya bashi ba sha maki duk abin da ya roka Allah ya roki annabi cewa Allah ya amsa sannan ya ce wa saddid ramyahu ya Allah in yi harbi kar ya misin target shi yasa ko da rufa ido ya harbi zai bazar da mutum idan yaƙi ya musabbai tsanani sai su rinka tara mai kibo kawai yana harbi da ya harba da amfani in tsananin ya tsanani sai ce kai afina sa'ad sa'ad na cikin mace yana ce matsu yana matsa ce ka ce wallahi sai Allah ya taimake mu yanzu ba Allah ka taimake mu ba sai ce ya Allah wallahi sai mun ci nasara yanzu kawai kuma sai ci nasara sai a ci nasara suka ce to ga sa'ad aka ɗauko shi aka ɗora shi bai ma iya zama a doki da ƙyar ya ɗau ya ce kawai su tafi har ya juya za su tafi sai na umar ya ce ma ya sa'ad ya kira shi sai ya juyo da ya juya sa yatsunsa guda hudu ya bugi kirjin shi ya ce ya kai sa'ad sa'ad ya ce da ya bugi kirjina sai da shaidan yatsun shi suka taso a kirjina dan dama umar na da siffa ɗaya in dai aka ce duka to ɗayan biyu ya faru ko ya kashe ko ya raunata shi yasa daga shi ba ƙara umar ba sai dai umair sai dai ƙananan umar amma asalin umar ɗin a ya riga ya tafi jama'a fatanmu da Allah ka sa mu ganshi matsi da shi ne gaisuwa mu ce sannu da aiki ya ce ya kai sa'ad ka lizimci wannan yakin kamar yadda annabi ke lizimtan yakinsa ya ce sun fi ku yawa sun fi ku makami ku akwai talauci da rashin yawa a tare da ku amma za ku yi nasara a kansu inda kun ji tsoron Allah ya ce karka bi duniya in kai zunubi za su kashe ku amma in kai da'a wallahi za ka yi nasara a kansu saboda ko shi sai na umar bai so ya tura yakin a lokacin ba dalili ya sa ana kashe musulmai a can ya tura ce a daina kashe su a kyale su kamar mutane aka ci gaba da kashe sai ce to a shirya za a yi yaki alamar cin nasara ya cika shine a tsokane mu babu mu tsokane mutane ba mala bakar gumi ya ce din mai son zaman lahiya shi shirin hada in an san kana da karfi kai shiru to za a kiyaye ka to ko duk in ba kai ka tsokana ba ka tsokane ka ko kai ne mai rauni sai ka ci nasara ya ce ku je abinda nake so in kai mu da ya je abubuwa da yawa sun faru kadisiya kun karanta za ku ji rubai bin amir shine sahabin da sa'ad ya fara turawa ya ce mishi ya je ya kai leta zuwa ga rusun da yastajir da aka tura aka ce aje a gansu wanda ya dace ta duk cikin tsummo kara suke ko mashin arziki babu ballantana mu har giwaye muna da su ya za a yi sai ya ce a shimfiɗa duniya kawai a yaudare su da ita a zauna lafiya kun ga tarko rabi bin amir da ya tashi zuwa da dokin shi ya tafi da mashinsa yana zuwa ya ga an shimfiɗa kafet har gaban sarki ya hau kan kafet ɗin da dokinsa suka fara mai wai hak suna faɗa shi kuma doki dama ɗabi'an shi ya taka wuri ya ji bambanci zai iya fitsari ko bayan gida yana jin taushin kafet kawai sai bayan gida kan kafet suna zuwa suka fara mai faɗa ya ce a isma'u ku saurara antum da automona ko ku kira mu ku ce a zo sulu ko ku kyale ni ko in koma gadan ya jara takobi ya ce wannan taraba mu ko ku saurare ni ko in koma a buga ya ce sai ci sarkin ya ce na gaya muku duniya ba ta tsole musu ido ku kyale shi ya zo ya ce mashi muna kiran ka zuwa ga musulunci ne ba yaƙi muka zo haƙƙinmu shine ka kyale musulmai mu mu koma lafiya amma wallahi in har za ka yi to mu wasu irin mutane ne waɗanda muke tsananin ƙaunar mutuwa ba ma fatan mu rayu shi ne da ya tura mu sarkin da ke gefensa ya ce wasu fitinannun mutane za su gama da ya ce ya suke ya ce suna bala'in son mutuwa kuma suka yunwa kafin su ƙoshe su tashi su kyala abincin ya ce to waɗannan ku za su gama da kai ya ce tabbas sai sun gama da kai amma mu yanzu ka je ka ga tukunya bakwai a rana ɗaya nau'in abinci bakwai duk ka tara ba dole ta samun cututtuka ba malam yana zuwa ƙarshe rustum aka zo aka yi nasara a kansa suka buɗe garin suka shiga kuma lokacin annan sallallahu na raye akwai sahabin da ya ce mishi ne maka alkawari in wai kana ganin dan ba mu da yawa ne kana ga musulunci ba zai karfi ba yace na baka kyautan silken yaki na rustum shi sarkin kas kaman fa kananan ne kace daga wando sa na baka wata nectar din shugaban America ba ma na NDA ba na America kaga mutum zai ga abin kaman tatsuniya to amma sai gashi wallahi sai da ya gaskata sai na umar ya ce ku rinka kawo mun sako kullum ina so in san me ake ciki sai a rubuta takarda wannan ya fita a guji a doki ya ba wani a can unguwar ya karba ya tafi in ya gaji ya ba na gaban sha sai ta zo madina da yaki ya tsanani kwana uku gaba ɗaya sai na umar bai ji sako da gare su ba sai hankalin shi ya tashi sai koma bai kwana a cikin madina sai dai fita daji kan dutse yana hangen hanya ko zai ji sako shiru to ran da aka ci nasara sai ya rubuto sako shi Sa'ad bin Abi Waqas yana masaina Umar al-Bishir da cewa sun kama Rustum kuma sun kama kasan me yake so a yi na musulunci a kasan da ya rubuto yace dan sai na Umar ya samu nasuwa ku dauki silken yakin sarkin su wanda yake alfahari da ita duk duniya an san ta saboda tsadanta da kimanta aje a kai masa na Umar dan ya tabbatar mun ci nasara shine suka zo yana zuwa aka yana bayan gari ya ga wani ya tawo aka alfadari yana sauri yace man ant yace ana fulan shi a hanya ma ka da shi musulun yace ni ne wani yace ila ne ce ila amirul mu'minin ura amir yana ka alfadari ko alfadari yana da sauri ba kaman jaki ba sai na umar na bin shi a kasa a gurguje yana cewa yaya yana tambayan shi yace wurin wa za ka ce ura amirul mu'minin sai ce daga ina ce da min kibali sa'ad sa'ad bin abi waqas ya aiko ni sai sai na umar ya tabin shi da gudu a kasa suna shiga gari sai sabai suka ga sai na umar labin suka ce ya amiran sun fara gaishe shi sai juye ga wake gaisarwa sai ga wannan mai tambayan shi mai biyo shi a kasan shi ne dai amirul mominin sai diro da ka alfadar ya ce afala tu hadithu ina ba ka ban labari ba kana amirul mominin ina kan alfadari kan na kar Allah bai kushi da ni sai ce la alaikakka damu ba ta wannan ake ba mu ba yan duniya ba me sa'ad ya ce ya ce an ci nasara ya ce Allahu akbar me ya faru ya bashi leta ya bashi sulke sai sai na umar ya fashe da kuka ya ce na aika mutanen na abincin kirki babu a tare da su yanzu har an samu lokacin da saboda tsoron Allah a ba mutum irin wannan tsabar dukiya ya biyo daji da ita bai sace ta ba bai gudu da ita bai zo ya kawo ta yadda aka bashi sai Abdurrahman bin Auf ya ce wallahi da kai mutumin banza ne da ba za su yi haka ba su ma yin iska za su zama ya ce saboda kai mutumin kirki ne sai na bayan kaskana mutanen kirki to duk dalilin wannan ita ce muhallin shahid waj'alna lil muttaqina imama sai ka zama mutumin kirki zaka ga abu na kirki hakanan har a shugabanci in dai ba a samu shugabanni nagari ba to gaskiya zai wahala a samu abin da rai yake so musamman gaba sai mi na ƙarshen Allah taimake mu ina ne walintifa'i ko bi taujihihi sannan kuma ta sanadiyan gyaruwan kanka ne mutane za su rinka amfana da fuskantar wanda kake musu wa hadihi da irin shiriyar da mutum ke kiran mutane a kai wani haza yambagi ala kulli muslim mala ce da wannan ne ya dace ga dukkan wani musulmi an ya harisa ala hadha du'a da ya kwaɗaita akan yin wannan addu'a wace addu'a kenan rabbana hablana masha Allah ya kwaɗaita akan wannan addu'a wa an yakuna ala lisanihi kuma ya zamto a koda yaushe wannan addu'an tana kan harshen ka liyanala hadhal khair alazim dan mutun ya samu wannan alkhairi mai girma alladhi tazammanahu wanda wannan addu'a ta kunsa khatima rufewa malike summa khatama Allah hadha siyaq almubarak daga nan Allah mai girma da daukaka ya rufe wannan jeran giyan siffofi guda takwas da ya kawo masu albarka bi dikri jaza'i man ittasafa bis sifati sabiqa ta yanda ya rufe da ambatan siffofi na sakamakon waɗannan ambato ko siffofi guda takwas da muka faɗa wa azima thawabihi bayan ya rufe kuma sai faɗi gwaggwaban sakamakon da mutum zai samu idan ya kasance ya yi aiki da su na irin lada da zai samu a wurin Allah. Mun gane ko? Faƙala ta'ala sai Allah mai girma da buwaya ya ce, Ula'ika ji zaunar gurfata bi sabaru, Allahu Akbar. Ula'ika waɗanda suka haɗa waɗancan siffofi guda takwas, yi ji zauna a ran alkiyama ana sakanka musu da algurfa wasu ɗakuna. annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan ɗakunan a cikin hadisi ya ce wasu irin gida ne na kwalba na gilashi ta waje ana ganin ciki ta ciki ana ganin waje irin gidan da duk duniya ba wanda ya sai ya gina shi ke haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ya faɗi masu samu wannan gidan su ne masu sallan dare za ku je na cikin tsare ku salihin Allah ka sa muna cikinsu. Amin. Allah ta'ala ya ce za a yi musu wannan sakamako na ɗakuna ne bi ma sabaru saboda irin abin da suka yi na namijin haƙuri. Wai laƙauna fiha kuma suna haɗuwa a cikin wannan gida ta hiyatan da wani irin gaisuwa wa salaman da aminci shi ne la yasma'una fiha lagwan wala illa qilan salaman salama an ka ji damuwa a duniya ne da an je aljanna kuma an gama Allah ta'ala kuma sai ya faɗi abin da ya fi ni'iman zama ni'ima shi ne khalidi na fiha suna dawama a ciki Don ni'imar duniya mutum ya tuna fai mutuwa sai ji kash ta bakin wani ya ce mutuwa ba ta yi ba kun gane ko ya ce kai mutuwa matsala ne Allah taimake mu to shi ne sai malam ya ce a nan Allah ta'ala ya ce hasunat mustaqarran wa muqama lallai matabbata ta yi kyau mazauni kuma ya yi kyau a ce aljanna ita ce wurin da mutum zai dawwama fakanan jaza'u min jinsil amal mala yace wannan yasa sai sakamako ya kasance wato daga aiki irin abin da mutum ya aikata shi ya tarar falamma kanat awsafuhum rafi'a a yayin da ya kasance siffofin su madaukaka ne aliya masu daraja kafa'ahum rabbul alamin sai ya zamto Allah Ubangijin talikai shi kuma ya yi musu sakamako daidai wa daida bilgurfatil aliya ta hanyar ba su ɗakuna gidaje maɗaukaka jaza Allahun nan su zamto sakamako a gare su. Waƙad wasa fahadi hilguraf, haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya siffanta waɗannan ɗakuna da za a ba ‘yan aljanna ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam a bisa harshen manzala sallallahu alaihi wasallam hinama qala lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahlal janna lalle su yan aljanna yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim wato suna ganin mabota dakuna waɗanda suke saman su kama yatara'auna al-kawkaba kaman yanda kuke ganin taurari a nan gidan duniya ya ku yan uwa ad-durriyil ghadir fil ufuq wanda yake mai haske da yake bacewa a sananin samaniya kamar yadda kake daga kai kaga tauraro a sararin sama akwai wanda ra'al kiyama haka za ka ɗaga kai ka hangi gidan shi saboda aikinsa ba na ƙananan mutane ba in kuma kai ne kake saman haka wani zai ɗaga kai ya hange ka saboda aikin da kai ba ƙaramin aiki ba min al-mashriqi aw al-maghrib suna ganin shi daga mahudar rana kuma fadanta litafadil ma bainahum saboda fifikon da ke tsakanin su na aiki da tauhidi da kyakkyawar aqida Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisi 3256 Imam Muslim ma ya fitar da shi a hadisi na 2831 Malai ce fa ahlul janna don haka su ‘yan aljanna Allah ka samu a cikinsu, idan aradu idan suka yi nufin an yanzuru da ahlil gurafi don su dubi su kalli ma'abota waɗannan ɗakuna yarfa'una ru'usahum za su rinka ɗaga kawunansu sama ne wa yarawna hadhihi ghuraf su rinka ganin waɗannan ɗakuna kama nushahidu nahnu al-kawkab kama yadda mu muke ganin taurari al'ali waɗanda suke sama arrafi madaukaka fi sama a cikin sama mimma yadulla ala ulu manazilihim wannan kuma yana daga cikin dalilin da ke nuna cewa lallai wanda ya cika wancan fuska wancan sifofi yana da daraja madaukakiya na masauki wa rif'ati darajatihim da kuma nuni da sheda akan cewa suna da daraja mai wanda take madaukakiya fi jannatin na'im a cikin aljanna wanda take madaukakiya wa qawluhu azza wa jal fadin Allah mai girma da daukaka da yake cewa wa yalqawna fiha tahiyatan wa salama kuma a cikin aljannan nan suna haɗuwa da gaisuwa da aminci ai abun nufi shine ta talaka humul mala'ika mala'iku ne za su rinka haɗuwa da su suna zuwan musu bitahiyyati da wani irin gaisuwa wattarhib da marabalale wassalam da kuma aminci almutadamminu wanda a cikin gaisuwan ya kunshi lissalamati minan naqa'is kubuta daga dukkan wani abu na tawaya duk wani abu da ake ce ma tawaya dan aljanna ya riga ya kubuta daga gare shi shi yasa ba sauran bawali ko bayan gida ma wal amrad ga kubuta daga cututtuka babu koda ciwon kai a aljanna wal mukaddirat da kayan maye masu wahalarwa su ma duk zai zamto cewa sun kubuta daga wannan fa hadha ma'ali haula mala ce wannan fa shine ma'al makoma na haula ina waɗancan mutane waɗanda suke bi Allah suka cika waɗancan siffofi guda takwas wa ma'abihim da kuma makomansu allazi akramahumullahu subhanahu wata'ala bihi wanda Allah madaukakin sarki ya karramta su da shi domin yana cewa inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum to wannan shine matsayin da Allah ta'ala yake ba su likamali ta'abbudihim saboda cikan bautansu wanqiyadihim da jawuwansu da hidayati kitabihil karim da abubuwan shari'a da suka zo a littafinsa mai karamci suka jayu gare su kuma suka yi musu biyayya sai Allah ya ba su irin wannan makoma ya Allah ka sa muna da rabo wa qaulullahi subhanahu wa ta'ala fi tamamin hadha siyaq kuma fadin Allah madaukakin sarki da yazo wurin cika wannan jeran giya na sifofi da ya kawo yake cewa ul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum kuma Ubangijinku ka ce ya kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ko ya kai mai karatun Ƙur'ani, ka faɗa ma al'umma su sani cewa ma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum, Ubangiji na bai damu da ku ba in dambaicin kuna roƙon shi, da yau za ku daina addu'a da Allah ya fita harkan ku ya ƙyale ku da iyawa ku kuma da kun halaka. Fihi a cikin wannan addu'a da Allah ya koya mana a cikin Alƙur'ani mun fahimci cewa anna maraddan najati lallai makoman dukkan tsira was sa'ada da rabauta na jin dadin duniya da lahira shine as-sa'ada dukkan wannan ilal ibadati yana komawa ne zuwa ga ibadar bauta allati khalaqa Allahu al-khalqa li'ajliha wanda sanadiyan bautan nan ne Allah ya halici dukkan mutane wa aujadahum kuma sanadiyan bauta ne Allah ya samar da mutane li tahqiqi hadan su zo su tabbatar da bauta din malai ce kala ibn al-qayyim ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa wa asaqul aqwali fil aya mafi ingancin magana da yazo yake magana game da wannan aya idan ka tattara duk bayanan da malamai suka yi mabambanta juna shine zaka tarar da cewa anna ma'anaha abinda wannan aya take nufi shine ma yasna'u bikum rabbi laula ibadatukum iyyahu ubangijinku ba zai aikata komai da ku ba in dan baicin kuna bauta masa shi kadai da ba shi ba ku fa huwa subhanahu wa ta'ala domin shi Allah malaukakin sarki lam yakhluqukum bai halicce ku ba ku mutane illa li ibadatihi sai dan ku bauta masa malai ya rufe da addu'a yake cewa ballaghana Allahu ajma'ina sifati ibadir rahman Allah ya isar da mu dukkan mu mu isa zuwa ga waɗannan siffofi na bayin Allah mai rahama wa sabbatana 'ala al-haq kuma ya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya wal huda Allah ka tabbatar da mu akan shari'a ka ba mu hakuri akan ta wal iman kuma Allah ka azurta mu da imani ba tare da ja da baya ba wa nas'aluhu subhana ko muna roƙon Allah madaukake an yi wafiƙana da ya datar da mu wa jami'al musulmin da dukkan musulmai wanda muka sani da wanda ba mu sani ba, ya datar da su lima yuhibbuhu lana da abin da shi Allah yake son shi gare mu wa yardahu kuma yadda da shi min alƙauli wal amal na daga magana da aiki fa innahu la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim domin babu ƙarfi babu dabara face ga Allah madaukaki mai girma mala yace walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wa sallallahu ala nabiyina Muhammad tsira da aminci tabbata ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi da alayensa iyalansa kenan wa sahbihi da sahabbansa wa sallama tasliman kathira kuma da tsira da aminci mai yawa madawwami da'iman ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako a takeice uwa musulmi idan kun kalli dukkanin waɗannan ayoyi da malam ya kawo da siffofi suna so su tabbatar mana da cewa abubuwa ne a dunkule kamar haka ake so mu siffanta da su siffa ta farko shine samun natsuwa da rashin hauma-hauma da shirme da sakin layi a cikin rayuwar mumini duk mumini baya rayuwa kamar yanda mutanen da basu san Allah ba suke rayuwa ana buƙatar mu ce zama mai natsuwa sannan da tawadi'u kankan da kai zuwa ga bayan Allah mumini ba shi da girman kai sannan kuma da kyautata ladabi sannan ayoyin sun koyar da mu juriya da haƙuri sannan kuma da yalwata ma mutanen da kake rayuwa tare da su wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu ayoyin sun kwadaitar akan taimaka ma mutane da ciyar da su da abin da Allah mulkin sarki ya baka gwargwadon ikonka ba sai ka wadata ba kake taimakon wani sannan kuma a ciki mun fahimci al'afwa anil jahilin shine kauda kai daga wautan masu wauta da wawanci idan wani ya wauta kai mai hankali ne kai ɗalibin ilimi ne kai mumini ne saliki ne sai ka kyale shi da wautan shi kai riko zuwa ga shari'a sannan kuma ayin sun koyar da mu kauda kai al'iradu anhu kauda kai wa arid anil jahilin in mutum ya ma shirme ka fita harkarsa sannan kuma ayoyin sun koyar da mu mu rinka fuskantar wanda ya muna na mana mu mu kyautata mishi mun fahimci wannan sannan sun koyar da mu darasin kai kokari ka shiga cikin masu yin sallan dare yayi magana walladina bituna li rabbihim sujjadan wa qiyama sannan wal ikhlasu fi ya zamto kana yin sallan daren ka domin Allah kar ka yi dan duniya kadai a'a ka nemi lahira sannan ba laifi idan ka nemi duniya din sannan ayoyin sun nuna mana cewa daga cikin babban abin da ake so ka tsorata shine tsoron shiga azaban Allah na wuta duk wani abu da zaka tsorata talauci ne menene shi bai kai azaban Allah tsanani ba ka roki Allah ka ji tsoron shiga cikin azaba na wuta sannan ka zanto kana da mai kankan da kai zuwa ga Allah sannan kuma sun koyar da mu cewa waɗannan siffofi daga ciki ana ganin mutum yana kokarin nisanta abin da zai kai shi zuwa ga wuta siffa ce ta muminai sannan kuma da fitar da abin da yake na wajibi na ciyarwa kaman zakka da kuma yawaita yin sadaka duk sun zo a cikin siffofi da muka karanta sannan kuma da ciyar da dukiya tsaka-tsakiya ba tare da yin almubazzaranci ba mun ci karo da ayan da ta hana mu almubazzaranci daga cikin waɗannan sannan kuma daga cikin abin da ayoyin da muka karanta suke so mu kiyaye wanda Allah ya saukar da su shine zamto mutum ya kubuta daga manyan zunubai da abin da yake babban zunubi ne saboda yana gab da ya kwankwasa ma mutum kofar shirka kuma ya buɗe sannan mutum ya zamto ya siffanci da siffan mutane masu yin abu domin Allah a cikin bautansu kada mutum ya zamto yana yin abu ba don Allah ba duk abin da ɗan adam zai baka bai kai wanda Allah zai baka ba Allah subhanahu wata'ala ya nuna waɗanda ba sa yin abu domin Allah cewa ran alkiyama za a zo da ayyukansu a ruguje aikin ya koma ƙura abin korewa ba za su amfana da shi ba ko kadan ya faɗa cewa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura za a mai da ayyukan wasu kora abin korewa wasu kuma ya ce wujuhun yau ma'idin khashi'a wasu fuskoki kankantattu ne ma'ana ai unasun wasu mutane amilatun gashi a duniya sun yi aiki sun wahala kai ka ce su ne ma 'yan aljanna nasiba sun sha wahalan aiki amma Allah ce tasla naran hamiya za su shiga cikin wuta mai kuna wannan rashin yin aiki domin Allah shi ke haifarwa Allah ka tsare mu don tsarkin sunayenka sannan kuma a cikin mun fahimci ayoyin sun koyar da mu mu kame daga zubar da jinin mutane da zubar da asalin wato mutuncinsu ayoyin sun hana mu wallazina la yashhaduna zur sannan kuma ya faɗa wala yaqtuluna nafsan lati harrama Allah illa bil haqq Allah ya haramta a zubar da jinin mutane kuma ya haramta a shiga mutuncin mutane a ci musu mutunci sannan kuma a ƙarshe-ƙarshe Allah ta'ala ya faɗaitar da mu zuwa ga mutuba zuwa gare shi ga duk wanda ya aikata wani daga cikin abubuwan da ya ambata domin su ita tuba ita ce take asalin wato sanya mutum ya koma munanan ayyukansa duka a mai da su kyawawa a rayuwarsa na tabbatar kuwa babu musulmi face yana da sha'awar wannan a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya yi umarni zuwa ga addu'a wanda shine abin da ya rufe da shi kuma ya kiraye mu dukkanmu mu kasance muna yi tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya taso masa addu'a yake yi kusancinsa da Allah ya kai da ko bai addu'a ba Allah zai iya kallon niyyar sai biya masa bukata amma sai yake yin addu'a wannan ke nuna addu'a ba karamin abu bane a rayuwar musulmi musamman samun dama na lokutan da ba a wasa da su lokacin addu'a kamar ranar juma'a bayan la'asar kafin faduwar rana kamar lokacin qiyamul laili karfe biyun dare zuwa fitan asubahi wannan lokuta ne da Allah ke karɓar addu'a kamar lokacin da mutum ke cikin tafiya kamar lokacin da kai sadaka da wani abu kai tawassuli da shi musamman ruwa wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyata ta rasu zan iya yin sadaka Allah ya bata ladan sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh zaka iya yin sadaka Allah ya bata ladan sadakan nan har ya juya ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira shi ya dawo ya dawo manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa alayka bil ma na hore ka da in ka tashi ma mahaifiyarka nan sadaka kowace irin sadaka ne ka tabbatar ruwa ya shiga cikin sadaka saboda idan kai haka Allah zai karba kuma Allah zai mata rahama don haka da wannan muke roƙo Allah ɗaukin sarki mu ma ya datar da mu da abin da yake so kuma ya da shi ba na tsammanin lokaci dai ba mu yi wancan tsariƙu salihin ɗin a yanzu ina ganin shawarata ko za mu sa shi a ranar laraba da alamis ya yi mun yi tafiya ba mu eh litini wannan mai zuwa ba su gaji ba ko ba ku gaji ba to ina ga abin da za mu yi insha Allah za mu yi amfani da litini talata yana zuwa kurmin mashi amma shi ma duk karatu ne ko sai mi na nan sai mi na bayan magariba kurmin mashi insha Allah so ina ganin litini da talata zamu wannan can karatu tukan insha Allah ta'ala amma abin da ke faruwa gaskiya sunna TV suna jiran wan karatun ne su fara sawa kuma daga ciki babu na daya na dayan da babu din kuma yanzu haka malam DC ne yana Abuja suna jira ne dan haka na dayan mukaddima ce zan yi ina ga ko a studio aika musu da shi idan mun zo sai mu dauki sauran darussan guda hudu kowanne mi biyu zai mana daidai insha Allah sannan idan akwai daurar da muke ga wani littafin da za a yi bayan wannan ko ni na yi ko malam nura kafin ran litinin ɗin da Allah da za mu sanar kuma za mu fitar sai a sanar in littafin da za ku mallaka ne za mu faɗa in wanda muna da shi ne mu ne za mu bayar za mu faɗa duk dai koma wanne ne sai a zauna cikin shiri insha Allah yan uwa abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada akwai makabciyar mu mun mata addu'a ajiya amina mama kenan nan gidan malam alhaji kuso duk da mun mata addu'a ran nan amma dai muna ƙara yi mata addu'a karo na biyu Allah ya gafarta mata Allah ya kyautata makwancinta Allah ya sa jinya ya zama mata kafara dukkan waɗanda ba su da lafiya na kusa da mu da na nesa wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ya ba su lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فإن كل عسير لديك يسير وكل ميسر بتيسيرك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله آمين